أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ci gaba da magana akan mukaffiratuz zunub yace wa kaza min mukaffiratuz zunub aidan ya daga cikin abin da ke kankar zunubai dai hajjun mabrurun aikin hajji wanda yake karbabbe ka umrati kamar umra ita ma fi makaniha umra mabruriya ita ma min mukaffirat aidan daga masu kankar zunubai وروى أبو داود والبيهقي عن أم سلمة رضي الله عنها سمرويت وقريت أنها قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم زال لنا شواء من أحل بحجة بحج حجة لي حرم على أيك حج أو عمرة فو عمرة من المسجد الأقصى لك مثلا قدس إلى المسجد الحرام جواك مصلاة مكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن غافر تامس أبن ديقبات نذنب سلاب ديدي كبت ووجبت له الجنة الجنة وجب غريش وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم يقول نتوى من جاء حاجا ولديه حجي يريد وجه الله يا تفني دم الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن غافر تامس ذنبا سديك بات دوديه جكتا وأخرج أحمد بن معيء وأبو يعلى في مسنديهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سنكبوك جابر بن عبد الله الله يدرسه قال جابر إتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قضى نسكه وان ليكم إبادة ستهجي وسلم المسلمون من لسانه musulmai suka kubuta daga harshensa bai zage su ba a lokacin aikin hajji wa ya duhu hannunsa ma sun kubuta da shi bai cuce su ba gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubinsa da wanda ya jinkirta wafi aljami sagiri ya zo cikin jami'ar sagiri mazala ta adimun hajja ku dinga yawaita aikin hajji wal umrata da umra fa innahuma yunqiyan al faqra suna kore talauci wa zunubai zunubai suna tsarkake su kama yunqal kiru hubat al hadidi kama inda kasan zuga zugi ke kore dattin karbe idan akwai dattin karbe da an buga zuga a zige wannan iska in ta fito hud sai ta kore shi to haka su ma aikin hajji da umra yake wafi ya zo a cikin jami'u sagiri ce man hajja lillahi wanda ya hajji dan Allah wafi riwayati a wani riwaya kuma magana ce wanda ya yi hajji dan Allah ya yi umra dan Allah falam yarfa walam yafsuk bai yi maganar banza ba bai yi fasikanci ba zai dawo ka yau mai wadadat ummu kamar da uwar shafi zai dawo ba da zunubi warwar bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu shi kuma ya rawaito qala bukhari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al umratu ila al umra daga wannan umra zuwa wata umra kai kafaratun ta kankare lima bainahuma ga abin da ke tsakanin wannan umra zuwa wannan umra wal hajjul mabruru shi ku hajji karbabbe laysa lahu jazaa'un illa al janna bai da wani sakamako sai al janna intaha wa ruwi an rawaitu man zala ce tabi'u bainal hajji wal umra wato ku dinga bibiya tsakanin aikin hajji da umra in ka je hajji ka je umra in ka je umra ka je hajji wannan na bin bayan wannan فإن متابعة بينهما بيبيا فكاتنسو تزيد في العمر تنا قار والرزق تنا قار أرزقي وتنفي الذنوب تنا كما كوري ذنوبي من بني آدم أن ذنوب إن آدم كما ينفي الكير خبث الحديد كما يدكسن ليزغا زغي كي كور دتن قربي واعلم اتكسن يا أخي يا كدنوا دنوانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله lam yaj'al takfir al-khataaya bi sanya kankare zunubai ba illa fil hajj al-mabruri sai fa hajji wanda yake karbabbe in kai shine za a kankare alladhi la ithma fihi wanda baka aikata wani zunubi a cikin wannan aikin hajji ba to shine aikin hajji ka karbabbe ومن يترك الصلاة وندمها يبر صلى في الطريق أهنيا أو أو يخرجها عن وقتها كوكما آآ أهنيا كانت فيها أيكن هدي كبر صلى باب وانكر صلى كيدي أيكن هدي لك كوكما آآ بذاك صلى بما سلوك تنت يا فتا فهو آسل مين ونفى من سأمان الله لم يبر لم يبر حجه hajjinsa bai zama mabaruri ba karfaffe fala yukaffiru an hajjuhu walau khati'atan wahida ne irin wannan to hajjinsa ba ko wato zunubi ɗaya ba zai kankare mai ba fa wazib tawakal zumta ya akhi ya kai dan uwana alis salatu fi tariqin kana hanya zuwa aikin haji to kafal zumci sallah انظروه ربنا يا ظلمنا انفسنا من ظالمتكم يا ubangijinmu وإن لم تغفر لنا إن غفرت من وترحمنا إن بك جكم با لنكونن من الخاسرين زام زام لك جكم تأبو رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ألا أبنجينا كغفرت كي جن كي كي نمفي في شمع سجن كي بلا من ذاك من غفر ذاك من رحم بطرد غوري با ولا سبب بطرد وندليلي با wala wa juli shartin ba tare da wani samun wani sharadi ba in ka so kawai za ka yi mana gafara wala zawali ni'matin zawali ni'matin ba dan gushewa wata ni'ima ba kuma Allahumma antal karimul majid kai ne mai girma madaukaki wa nahnu asawul abidi mun mafi munin bayi ighfir lana ka gafarta mana warhamna ka jikan mu بمحض بمحض الفضل دم تنطن فللا والجود دبوا بجاه دم الفرما سيد الوجود شوغبان ساممو والسبب دم الفرما وانديك شيء دليلي في كل موجود cikin duk abin da kaga an samar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin fa'idatu yace fa'ida wasa'altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi wata jan Allah ya dade shi an hajji ba'd al-fuqara da hajjin da wasu suke yi fi kulle sanatin a kowace shekara min gairi zalim za su tabba su da guzuri wala rahilatin ba su da abin hawa hal huwa mahmudun shin ana son irin wannan aikin haji mutum ya tashi zai tafi aikin haji ba a guzuri bai da abin bai da wato ikon aya abin da zai hau ya je kala san shi da Allah ya dalilce ce huwa mazmumun shar'an an irin wannan abin zargi ne a shari'a lian Allah dan Allah madaukakin sarki farada al-istita'ata ya farlanta iko ga wanda ya sami iko liman istata'a ilayhi sabila sabila din ku shine azzad war rahila kana da guzuri kana da abin da zaka hau al-istita'ata manzalla Allah ya farlanta iko fi fardil hajji a farilla ta aikin hajji ونقله خوفا من تحمل من الناس kuma ya dauki wannan ne don jin tsoron kada mutum ya din ya dauki wato gori na mutane fi tsariki a hanya wannan ya ma wancan ya maka wancan ya maka karo ki wancan karo ki wannan karo ki wancan saboda tsoron kada waɗanda suka yi maka dinnan wata ran su su maka gori sai su suka taimaka maka da zaka tafi kaza kaza ko ko bil hikmi ko kuma a'a kar mai irin wannan tambaye tambaye a hanya har ya je dan bai da guzuri ya fada cikin haƙo na waɗanda ka tambaya na kiyayya wal karahat da kiyayya li kulli man lam yut'imu ka dinga jin haƙo da kin wanda ya ki baka abinci kana kan hanya tafiya ko wa lam yurkibuhu ko kuma wanda kace ya dauke ka abin hawansa ya ki kaga zaka ji ka haƙe shi a zuciya ka rike shi a zuciya kuma kana kin sa idan wani irin wannan ne Allah ya ce kar ka tafi aikin haji sai kana da iko iko mu shine guzuri da abin hawa hada amrun lazimun wannan abu ne wanda yake malazimci wa ma nuqila an salafi amma abin da aka ciro daga marigaya na kirki min hawi zalika cewa suna irin haka إنما كان ذلك لكثرة رياضة نفسه سنين ون لينصب ولا رياضة نفس سهورا نفس نفس فراضوا نفوسهم بالجوع sun taushi zuciyarsu da yunwa sun yadda da ta yi haƙuri da yunwa hatta sarar tasbiru ala ta'ami har ransu zai iya yin haƙuri ba su ci abinci ba arba'ina yau akwana arba'in wa aksar ko mafi yawa wa ba'dhum yace wasu daga cikin salafu hajja min misra ya taɓa yin aikin hajji daga misra bi arba'ati argifatin da gurasa guda hudu hamalaha ma'ahu da ya dauka ya dauka tare da shi akala bi kulli rub'in min ar-ragif raqiq ragifan idan yayi kashi daya a tafesa zuwa makka sai dauko gurasa daya ya ce in ya ƙara in ya ƙara tafiya ya zama saura zango biyu sai ƙara ɗaukar ɗaya ce in ya ƙara tafiya saura zango wato na ɗaya sai ci ta uku haka yi haka ya je kowane zango zango da inda zai ci ɗaya wa ba a zo kuma ce wasu kuma daga cikin salafin ma hajja bi ragifai ne gurasa biyu kurun suka rike suka tafi da ita ragifun ɗaya akalahu bi makka ya ci a makka duk a hanya ma bai ci ba kenan wa ragifun akalahu bil aqaba ɗaya kuma a dawowa kaga a tafiya gaba ɗaya ma shi da ta wa ba zo mai wasu kuma daga cikin asalafin salihu a kana fi misra min yau min yau mai haraja huruji hujjaji a misra ya ci wato gurasa ɗaya lokacin da wato alhazai suke fitowa zuwa aikin hajji falam ya akul shay'an daga nan bai ƙara cin komai ba hatta da ja ila misra hayyazu misra wa misra ha'ula'i to yace amma irin wa'annan salafin salihu yusallamu lahum halun su a kyale su da halin su su suka san abin da suka dogara da shi tsakanin su da Allah ma abin da yake musu wa amma man yasalqun nasa amma wanda yake cutar da mutane bi alsinatin hidadin da harshinan su wanda harshinan harshen sa wanda yake mai kaifi fa safaruhu tafiya sa irin wannan haramun haramun ce wallahu ta'ala alam Allah shi ne masani وفي العهود العهود والمواثيق يتعود علينا العهود أن رجال قولي قريم ألا نتزوج كدمي عوري ولا نحج ولا نحج كدمي أيكن حج إلا مع القدرة الشرعية شيء منا دقيقو نشريعة كان دقيقو نشريعة كي أوري in ba ka da iko in kana da iko na shari'a ka je aikin hajji iko na shari'a a aure ya zama kana da lafiya ya zama kana da abin da zaka aura ya zama kana da abin da zaka ciyar da ita ya zama kana da inda zaka sata amma idan ya zama ba ka da abin da zaka aure ko kuma a'a ba ka da lafiyar ma da zaka iya zama da matar to aurenka anan ya zama haramun gani ko صدق مثلا جئت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه تغنب أغض للبصر وأحسن للفرج دون ذلك إيكو أوري أما ولا بين إيكو من ذلك فعليه بالصوم نا أمر تشيه أزمي صدق أوري سيد إيكو كما إن أيكن هجي سيد إيكو Aha, wala fama waka fi tazwiji aw al hajji wanda ya abka wa aure ko ya tafi hajji itimadan ko ya dogara alama ya yudi nasu lahu kan abin da ayin wannan hanya mutane za su dinga bani ana abubuwa har inda wala tas'al amma yajri lahu to karka tambaye wani irin wulakanci zai gamu da shi wa shari'u shi kuma shari'a annabi inna ma talaba fi ila zalika ko Allah ya nemi a yi haka ne mimman huwa fi ginan ga wanda yake ya wadata an su'alin nasu ga tambayin mutane walam ya ɗin zalika Allah bai shari'u bai nemi irin wannan mimman huwa mutane ila ma fi aidin nasu ga wanda ke da bukata a hannun mutane ba in ba ka da shi ne da zaka ce ka kama hanya ai mutane sa ciyar da kai har ka je a kamar sai ka samu guzuran ka da abin da zaka hawa ومن يخرج عن امره صلى الله عليه وسلم duk wanda ya fita gabarin umarnin annabi dinnan da ya faɗa a aure ko a hajji kana mawkulan ila hawahu to shi kenan ya zama abun jinginarwa dogarawa zuwa ga son zuciyarsa fa'awa bihi ita son zuciya sai ta gangarar da shi ila mahallin hawa ne zuwa ga wurin wulakanci summa aqallu ma fihi sannan mafi kankancin abin da ke ciki kuma إذا كان متدرجا من الدنيا إذا يا لما يا كلينت قبر الدنيا صالحا نكركي يا لما نكركي يأكل بدينه وصلاحه wato yana ci da addininsa da zamansa cewa shi salihi ne to nas'alullaha al'afiya muna roƙon Allah kubuta ko lafiya daga wannan tunzuru ya zo cikin madakhalu yace wal jahilul miskinu jahili miskini ya tadayanu yakan yi bashi karɓi bashi waya hatalu ya dabara waya tsulubi minan nasi ya nema a wurin mutane bi sababin hajji saboda hajji a gani ko to me kai ka ce sai ka ci bashi sai ka dan ka je aikin hajji ai liman istaqa ilayhi sabila Allah ta ka bari sai ka samu ka je hatta inna ba'dahum yace kai har wasu ma daga cikin jahilan la yaqulu min az-zalama yakan je wajen azzalimai al-mutasallin ya al-muslimina wanda suke wato Allah ya dora shugabancin su akan musulmi allazina yata'ayyanu hijranuhum wanda su irin wannan kamata ma ya a kaurace musu fa yakunu zalika sababan لزيادة طغيانهم kagani ko zuwa a roƙe su don za a zalimai ne Allah ya haɗura su akan mutane zai sa ma wato su zama suna ɗagawa kenan likaunihim saboda kasancewa su ya rauna suna ganin ba'da man ya taqidunahu wato wa'ansu da suka kudurce su wa yazunnuna bi khairan ala abwabihim har suna zaton wani alkhairi a kofar su wa yu'amiluhum bi hadhihi al-mu'amala ya zama yana masa mu'amala ta irin wannan mu'amala wa ya tsulubi min fadalati aw sahihin yana neman shauran dauɗa daudan su min duniya min duniyahum al-khazira daga daga duniyar su ta ce kazantacciya al-muharrama wacce take haram وقد يغلب على بعضهم الجهل كي جاهل ما كان يرنجا يبسا غوسنسو فتصور له نفسه ransa sai ta shirya masa ta riya masa aw ya gurruhu gairuhu ko kuma waninsa ya ruɗe shi bi annahu ala ta'atin cewa wannan abin da yake aibin Allah ne biyayya ne ga Allah wa khairi ko kuma ai wannan abu ma ai alkhairi ne wa huwa bil akasi abun kuwa ba alkhairi bane ba kuma bin Allah bane na'udzu billahi min mina neman tsari da Allah min khizlan daga tabewa wa ba'd man yadlu min ha'ula'i wasu kuma daga cikin wanda suke nema a wurin wa'ancan zalama bi sababin hajji saboda aikin hajji yazidu ala zalika yakan ƙara ma bi an ya'iduhum bid du'a'i cewa ai in mun je ran kai dade ai za mu maka addu'a ma fitir kalma waqin sharifa a wa'ancan wurare masu kyau ai in mun je ran kai dade ai addu'a za mu maka ko kujerarka ko wani abu Allah ya tsare ma kujerarka Allah ya saka maimaita irin dai wannan ko ba abuhum ita wasu daga cikin jahilan yadruku ahlahu dayya'an zai tafi aikin hajji ya bar iyalansa a tozarce bai musu komai ba wai yamdi ila hajji ya tafi aikin hajji wakar kada alayhi salatu wassalam manzo Allah ko ya ce ka fa bil mar'i ithma ya isa zanibi ga mutum an yi dai'a man ya'ulu ya tozartar da wanda yake kiyaye wasu take kanshi kamar iyalinsa kenan wa ba'dhum ita kai wasu ma daga cikin irin wannan jahilai man inga masa minhu akwai wanda ya dilme a cikin su fil jahali a cikin jahilci ya fa'alu ma zukira yakan aikata wancan abin da aka wala fi hajji taqawwi a hajji na taqawwi dan hajji na farko shine na faralla duk wanda ya biyo baya na taqawwi ne wa ba'dhum wasu ma daga cikin su qad ittakhadha zalika dukkanan kai ya mai da ma abin kamar wani shago wani kanti ne na samun kuɗi zuwa wajen umra nan a wajen wannan a ce za a je umra a masa addu'a a je wajen wancan a ce an je umra za a masa addu'a kaga ya mai da abin kamar wani kanti kenan yadbi bihi amwalan nasi wanda yake tawaro dukiyar mutane unzuruhu hadha wannan abu da muka faɗa fa inji malam mai wannan littafi ce fi zamanihi radiyallahu anhu a zamanin shehu tijani fa kenan walau adaraka ma yartakibunahu al-yawma da ya ga abin da irin waɗannan mutane suke a yau yau din mu balle ma yau nan yau din tamu da ya ga irin abin da ake yi man yadda ilma was salaha wanda ke da'awan malami ne shi wanda yake wa da'awan mutumin kirki ne shi fadalan anil jahala a bar magana ma jahilai malaman su ne suke irin wannan je wajen wane ai a je umra za a ma addu'a a je wajen wancan za a je za mu je umra ko kuma muna so mu je umra za mu ma addu'a a je wajen wancan yace to malaman fa kenan to ya kuma wanda suke jahilai wa ali ki da talakawa da da shuf jani ya ga abin da ake yi yau labaka adaman yace wallahi da ya kukan jini au mata gamman ko kuma da ya mutu ma da banki ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala qasadaka sadiqul masduq manzala ne gaskiya abin gaskata sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya bi kaulihi a faɗin manzo Allah da yace ya fi alal nasu zamanun akwai wani zamani da zai zo a ga mutane ya hujju agniya uhum mawadatansu za su je aikin hajjilin nuzha dan aji a sha iska je kawai ba ibada aka je ba in aka zauna a nan ka san wasu umuran ma sai su maza su gudu umra tun farkon wata wanda ake taimakawa ake ba gero ake ba shinkafa ake ba sai sun gudu ba za su dawo sai dab da sallah yau da aka ba kuma sauran ko sun dawo da sallah ma wani ma ba za a gan shi ba sai a filin idi to wannan irin wannan ya gudu ne dan yin huta da mutane damuwar mutane wasu haka suke tun farko za su gudu dan abin da suke wa mutane kar su yi to shi ne manzala da ma ya faɗa ce zai mutane zai zo zamani zai zo ga mutane mawadatansu za su dinga yin aikin hajji ne dan iskan iska wa ausaduhum tsaka tsakin su su kuma za su je ne littijara dan kasuwanci wa qurra'uhum malaman su kuma za su je lirriya'i a ce ai duk shekara sai ya je haji duk shekara sai ya je umra ko duk bayan wata uku sai ya je umra lirriya'i wa fuqara'uhum talakawan su su kuma za su dinga zuwa lil mas'alati dan su dinga roƙon mutane kaga annabi ya riga farko mai wannan shine zamanin da muke ciki سورة كما إنا لله وإنا إليه راجعون قال رحمه الله ما لم يأخذ بفريات قبل ابتداء فذا صدقات السر من حل ماله ومنها صلاة الصف تعليم سبيتي ya daga cikin abin da ke kankare mana zanubai sadaka a ɓoye ka ba sadaka da dama hagu bata san ka bayar ba kuma sadaka da za ka bayar ta halal ɗin dukiyarka ka bayar a ɓoye wa minha ya daga abin da ke kankare mana zunubi salatu safi sallah a cikin jami'i tana kankare zunubi ta'limu sibiyati ya daga abin da ke kankare zunubi karantar da yara karatu yara kamar irin makarantu mun haka shi ma yana kankare zunubi kaza yace haka nan mai mukaffiratu zunubi aidan ya daga abin da ke kankare zunubi sadaqatu jam'u sadaqatin abin da ake cewa sadaqa ma a faita abinda ka bayar fi zatin lahi dan Allah la li garadin dini ba dan wani bukata ta addini ba au duniyawi ko na duniya ka bayar dan Allah kur shi ake cewa sarka garadin dini kamar zaka ka ba da ai wannan jilin ne ka bayar idan ka wannan ba ba ita ake faɗawa ita zakka sadaka ta farilla su ake a bayyanar da ita amma ta farilla so ake a ɓoye ta game da zan fara bal ya ce a ne wajen hillahi ta'ala ya ba da sadakar ne don Allah kurum a sirri ka ba da sadaka a ɓoye ƙara ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce in tubudu sadakati idan kun yi sadaka a bayyane kun bayyanar da ita fa ni'im mahi ma dallada bayyanar da ita da kuka yi amma wa in tukfuha in kun ɓoye ita sadaka din وتؤتوا الفقراء فكبا وتلكاوا أبوي فهو خير لكم شيء في صدقة تنافلك قال صلى الله عليه وسلم من ذلك صلى الله عليه وسلم صدقة السر صدقة أبوي تطفئ غضب ربي كما بوتي فشن أبنجي عز وجل وفي الجامع الصغير يا بس الجامع الصغير من الله من كنوز البر يعني كتبين تصفوك أيك عن خير كتمان المصائب إذا الله يسوك مك المصيبة كقويتا والأمراض إن الله يسوك مك دونشيو كقويشي والصدقة إن ذاك صدقة كقوي من يعني كتبين تصفوك أيك عن خير وفيه يا بس الجامع الصغير أها arba'atun manzala ya ce kaga abu guda hudu min kanzil janna yana daga cikin taskar aljanna na farko ihfa'i sadaqa kai in zaka yi sadaka ka yi ta a boye wa kitmanil musiba in Allah so kuma ka dauta musiba ka boye ta wasilatir rahimi ka dinga sadar da zumunta wa qawli la hawla wala quwwata illa billahi yana daga cikin kunuzin janna wa bihi yazo a cikin dai jami'i sagiri manzala ce inna sadaka sirri sadaka a boye tuqfi ghadabar rabbi tana buce bushewa bucewa to fushin ubangiji wa inna salatar rahimi sadar da zumunta kuwa ta zidu fil umri na ƙara rayuwar mutum wa inna sana'i al ma'ruf aikata a kyakkyawan abu kuma aha taqi masari as-su'i tana kiyaye mutum daga mummunan mutuwa irin mutuwan nan ta fak ta lokaci daya وإن قول لا إله إلا الله فيكما يدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا شوى لا إله إلا الله يا تنكد ومتن قوبة تسعين ترى من البلاء نبلاء أدناها ما في قوما باين bala'in da Allah zai tunkuɗe maka cikin casa'in da tara ɗin alhammu bakin ciki. A zan bakin ciki abu ne babba. وفيه هذا cikin jami'i sagiri raka'ata ne raka'a guda biyu bishwakin da da aswaki zaka yi zaka Allah ka dauki ka dauki aswaki ka aswaki afdal mazala da shi yafi min 70 sadaqa daga sadaqa 70 fil alaniyati abayani kai sadaqa abayani to kai in zaka Allah ka amfani da suwaki to yafi sadaqa 40 wanda aka yi ta abayani ونقل أن ترى أن زين العابدين سوى زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما علي بن حسين الله يجلسوا يحمل الخبز يكن دوجب رأس على ظهره أما ينسى بالليل الدري ويتبع به المساكين يجي دنگ من تلكاوا ويقول هنا شوا إن الصدقة صدقة في سواد الليل أدوه الدري تطفئ غضب الرب تنابتي فشم أبنجدي ولما مات da shi zainal abidin na ya rasu wuji da biyu da haɗe asarun sauda sai aka samu ta wani alama baki a bayansa faƙa da na gasulu sai mai masa wanka ce ma haza a wannan bakin da nake gani a bayansa kuma menene faƙila sai aka ce inna kana ya hamilu jarabar daƙiƙi yakan ɗauki wata jaka ce irin ta fata ɗinnan yakan ɗauke ta ne على ظهره أباينسا ويؤتيه لفقراء أهل المدينة إنا بن تلقى مدينة إنا ربا مسلم وجم مدوكين ناتا شيني على إيشاتا أباينسا وكان إذا أتاه ساعد idan mai roƙo ya zo wurinsa rahaba bihi sai ya maraba da shi wa qala sai zai al'abi ne tirshi marhaban maraba bi man ya hamilu zalana ga wanda ya zo zai karɓi guzurinmu na zuwa lahira shine wannan sadakar da gairar hujratin kuma ba tare da mun bashi wani lada ba kaga ne ko min bigayar ujratin minna ba tare da mun bashi lada ba madalla ka zo ka daukan mana guzurin mu da zamu tafi da shi lahira kuma ba lada muka baka ba ka zo ka dauka hatta ya da'uhu bayna yadayhi har sai ya aje wannan sadakar a gaban wanda ya zo zai ya tambaye shi a bayna yadayhi Allah azza wa jalla kaga ne ko ka zo ka dauki guzurinmu zuwa wurin Allah ba tare da mun baka lada ba haka ɗauke shi kai guzurin nan haka ban Allah zai ce da wannan mai roƙo din wa fil uhud wal mawathiq ukhidha alaina al ahad al am min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a arki ala qawli garim daga annabi an nusirra bi sadaqatina mu koyi sadakan mu amma al manduba sadaka wacce take ta mandubi ba ta farilla ba دون المفروضة بند تفر الله على وزان صلاة كمر ما أما أو نصلى كما صلى بأتي أي تعبو يبا أي أبيني إن ذا كي كاتش مسلمين كي تو كي صلى كأبيني تو كما إتما صلى كتفر الله تو كي تأبيني دون قوة سنكي كنا كما زكاة كنا كيتا ko mutum za ka baka bashi ka ce zakka ce ka ga shi ma wannan shaida ne da cewa su maka shaida cewa eh wani na fitar da zaka amma in kana yi abu ya abu ya sa ce ba ya zaka ko da ko da ba a faɗa ba wanda zaka ba wa da in ka bashi ka ce zakka ce ka gaya masa ka ga shi ne daga cikin da su muka shaida cewa eh kana yi sun maƙala sannan ya ce wa alam ya ce ka sani annan shari'a min shari'a ma amara abda bai umarci bawa bi sadaqati sirri da cewa ai sadaqa a boye ba illa lima alamu sai dan abin da ya sani min nafsil abd daga ran bawa min mahabbatin mutum na son dukiya wa in faqihi ko mutum na so ya ciyar da dukiya liyuqala dan a faɗa fala ya kadu ya sukutu ala ma a fahu li ahadin kaga ba zai iya yin shiru ga irin abin da ya bayar ga wani ba abadan har abada li azamatihi inda hu saboda girman dukiyar a wurinsa tunzuruhu yace wa fi arun uhud wal mawathiq yace ukhiza alaina an riƙe alƙawari gare mu an nusirra bi jami'i sadaqatina al manduba duk sadakan mu ta mandubiya mu ɓoye ta wa hadaya na mahbuba da kyaututtukan mu wanda suke a so in za mu yi su mu yi su a boye illa in illa in kana hunaka ahadun sai in akwai wani mutum yuqtada yaqtadi bina da yake koyi da mu fa innal mu'amalata ma Allah azza wa jalla haqiqa mu'a ka gani ko mu'amala a tare da Allah walaula anna fi izharihi fi izharil fadli min sadaqati ibadan a cikin bayyana sadaka ta farilla ba ba dan akwai qiyamu sha'airul dini ba ana so a ga an tsaye da wa sha'airul dini alamomi na addini lakana ikhfa'uha aula ita ma da koyo ta sai a ce yafi to amma ana so a bayyana da sha'airul islami yana daga cikin sha'airul islami zakka to a bayyana da zakka dan kowa ya san eh zakka ce ita amma ba dan haka ba ai ita ma sai a ce a boye qalu sun ce wa haddu sirri abun ne ya in ka ba da sadaka a boye to ya ya a boye zai zama Allah tunazi'ahu Allah tunazi'ahu nafsuhu fi hubbi zahar ma ba'u kada ransa ya jayayya da shi a son ya bayyanar da abin da ya bayar shi ke shine sirru ranka kada sanda za ka baya ɓoyin na ranka ya ku dinga jayayya dinga jayayya ku dinga jayayya da shi cewa me yasa ba za ka bayyana ba iktifa'an bi ilmin lahi a'a ya zama na ka wadata ai Allah ya san ka bayar ba ruwanka da da wani ya sani ko wani bai sani shi dai wanda kai dan shi Allah ai ya gani ko tunda kai wanda kai a boye faman ada faqiran shay'an sirran wanda ya ba talaka wani ababoye sun mazahara linnasi sannan kuma ya bayyana ga mutane wa asnau alaihi bihi suka yi masa yabo fastahalahu sai ya ji daɗin wannan yabon da aka masa falaysa huwa min ali hadha al-maqami bai daga cikin masu wannan matsayi gani ko fa alam zalika yace ka san wannan to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha
آمين آمين آمين آمين
تفتح لنا بحق باب الحمد لله